نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنا وتا يوم 30 يكون سامو وتا يا كمان Na'am. Yau ɗaya ga watan Rabiul Akhir shekara 1447 hijira ta manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Shine kuma ya dace da 23 ga watan tara shekara 2025 shekara miladiya. Yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba sai uwa malam ya tike ne akan bayanin da ya mana game da ruku'u abin da ya shafi siffar ruku'u yadda ake yin sa da kuma azkar da ake karantawa a cikin sa zamu tashi daidai ar-raf'u min ar-ruku'i sai dai ka mu ci gaba yan uwa lallai mu sani cewa shi ruku'u rukuni ne daga cikin rukunin sallah kamar yadda muka yi ta maimaitawa lallai ne duk lokacin da mutum ya ruku'u ya mutu sosai ya tabbatar gabansa sun daidaitu sun setu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba a yin gaggawa da sauri a cikin ruku'u rashin cikar ruku'u rashin cikar sallah ne da zarar mutum bai ruku'u yadda ya ga yadda ya kamata ba sallar ta lalace haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ga wani mutum yana yi rukunsa baya cika shi baya yin sa yadda ya kamata annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce law ma ta hazihi ala halihi law ma ta haza ala halihi haza la la mata ala ghairi millati muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da wannan zai mutu akan wannan halin nasa da yake irin wannan sallar taka annabi yace wallahi da ya mutu ba akan addinin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba karamin firgitawa bane razanarwa ce mai yawa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aswabun nasi sariqa alladhi yasriqu min salati wanda yafi kowa munin sata mummunan barawo da yafi kowanne barawo muni wajen sata annabi yace alladhi yasriqu min salati shine wanda yake sallah yake sata daga sallarsa yake sace wani abu daga cikin abin da ya kamata ya samu dalalar sallarsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tashi bayani game da wannan mai sata sai ce shine wanda baya cika hukunta da sujjadarsa to shi sa in kuwa lallai ne duk lokacin da kai hukumu ka tsaya ka ka miƙar da bayanka da kanka ka nisanta hannayenka nan dantsanka daga jikinka sannan ka korata masa hannayenka akan gwiwoyinka kamar yadda muka lissafa ne idan kai haka insha Allah ta'ala ka dace da ruku'i irin wacce Allah madaukakin sarki yake so irin wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a tun daga kan sahabbai har zuwa yanzu Allah madaukakin sarki ya samu dace malai sai arrafu min ruku'i daga nan kuma yan uwa sai dagowa daga ruku'i malai sai thumma yarfa'u ra'sahu sannan mutum zai dago kansa masallaci zai dago kansa wa yadayhi ka rafihima inda ruku'i da hannayensa a tare a kamar yadda ya daga su lokacin da zai yi ruku'u wa inda takbiratul ihram da kuma lokacin da zai kabbara harama ma'ana hannayensa zai dago su ya kawo su saitin kafadarsa ko kuma saitin kunnuwansa kamar yadda yi lokacin da zai buɗe sallah da zai kabbara harama kamar kuma yadda yi lokacin da zai tafi ruku fa haka zai dago da hannayensa yana mai cewa kamar yadda zamu zo mu insha Allah ta'ala sami Allahu liman hamidahu malaiti ƙa'ilan yana mai cewa fi halin rafi a lokacin da ke ɗagowa zai faɗa sai ce sami Allahu liman hamidahu sai mutum ya faɗi wannan kalmar zama jama'a da ta'ana gaba kaɗan insha Allah ta'ala روى البخاري عن ابن عمر ومالك بن الحويرث رضي الله عنه إمام البخاري يا فتد حديثي دك صحابي عبد الله بن عمر da sahabi Malik ibn al-Huwairis Allah ya kara masa yarda suka ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi kana yarfa'u yadayhi idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i annabi ya kasance yana daga hannayensa idan ya dago kansa daga ruku yana daga hannayensa ya kai su hazzu mankibaihi aw furu'a udnayhi kamar da muka lissafa muka faɗa a baya wannan hadisi a takhrijin sayar ya gabata amma kamar yadda malam ya ambata wali ahmada min hadisi rufa'a radiyallahu anhu imam ahmad shi ma ya fitar da hadisi daga hadisi rufa'a Allah ya kara masa yarda yace thumma ka sannan kai ruku'i hatta tatma'inna raki'an annabi yace sannan kai ruku'u har sai ka nutsu a cikin ruku'unka shine hatta tatma'inna ba daga an yi ruku ake dagwa ba a'a hatta tatma'inna sai mutum ya samu cikakkiyar nutsuwa a cikin ruku'insa thumma marfa sannan sai mutum ya dago daga ruku'insa idan ya nutsu ya karanta abkatun da ake karantawa kamar yadda suka gabata hatta tatma'inna qa'iman shi ma nan annabi ya ce har sai ka nutsu a tsaye sallallahu alaihi wasallam idan ka dago shi ma ba da an dago ake komawa ba idan wasu zaga ba sa rabi tsakanin dagowa da kuma komawa sujjada kawai da an dago sai kaga an koma to wannan shi ma ba daidai bane wal ibn majah min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu akanan ibn majah Allah ya masa rahama shi ma ya fitar da hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace thumma marfa hatta tatma'inna qa'iman sannan ka dago kanka daga ruku'i har sai ka daidaita ko sai ka nutsu lokacin da kake tsayuwarka wannan duk annabi yana gaya wancan wanda wanda yake muna da sallar sa ne da annabi yake koya masa sallah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa sai kai kaza sannan sai kai kaza to dai zo ka ruku sai ce masa sannan kai ruku har sai ka nutsu a ruku sannan sai ka dago har sai ka nutsu a cikin ita daguwar taka a tsaye kenan ومعنى سمع الله لمن حمده ما ليس معنى رفع سمع الله لمن حمده شيء استجاب لمن حمده أي الله يا أمسى وندي يقولي مسا الله مدوكين سركي يا جيكا كما يا أمسى مكا إنك تسمع الله لمن حمده أي أبتك نفي شيء الله يا أمسى وندي يقولي مسا واستجابة الله لمن حمده أي هو هي أن يصيبه على حمده malai ce abinda ake nufi da amsawar Allah ga wanda ya gode masa shine Allah ya baka lada game da godiyar da Allah mulkin sarki ya baka lada game da godiyar da ai kai godiya a lokacin da kake cikin ruku idan ka dago sai ka sai ka faɗo na lafazin sami Allahu liman hamidahu Allah ya amsa wanda ya gode masa malai ce fa idza atadala qa'iman idan masallaci ya daidaita a tsaye bayan ya ɗago kenan ƙala sai ya ƙara ya ce rabbana wa lakal hamdu ina fata ku yi ruwa sai mutum ya faɗi wannan wato shi sami Allahu liman hamida wa uwa kana faɗa ne lokacin da kake tasowa kana daidaita a tsaye kuma sai ka ce rabbana wa lakal hamdu sannan sai kuma zikirin da ake karantawa a tsaye shi ma sai ya biyu baya li'annahu halal qiyam yaqum saboda malai ce saboda lokacin da yake tasowa yake tsayawa ai ya riga ya faɗi sami Allahu liman hamidahu ya faɗi wannan zikir malai tarawul bukhari min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam qala da yake bayani game da siffar sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai yace thumma yaqulu sannan sai masallaci ya faɗa ko kuma sai annabi ya ce sami Allahu liman hamidahu ai Allah ya amsa wanda ya gode masa hina yarfa'u kaga hina yayin da yake dagowa hina yarfa'u sulbahu lokacin da yake dago gadan bayansa min ar-rak'ati daga ruku'in da yake thumma yaqulu wa huwa qa'im kaji ba yace sannan sai annabi ya faɗa wa huwa qa'iman hal halatu kaunihi qa'iman kenan ai lokacin da ya kasance halin kasancewarsa a tsaye ya tsaya kyam sannan sai ya faɗa rabbana lakal hamdu sai mutum ya faɗi wannan yace rabbana lakal hamdu wa fi riwayatin wa turai kuma wa lakal hamdu amma ana rabbana wa lakal hamdu sai ka tsarawa sai ma yace wa yaji wa yajuzu ay yaqula ya halatta kuma masallaci yace rabbana lakal hamdu biduni wawi ba tare da ka kawo wawu ba sai ka ce rabbana lakal hamdu babu wawu ko ka ce rabbana wa lakal hamdu tare da wawu kun ga siga nawa kenan guda biyu to zamu ji sauran wa ay yaqula haka nan ya halatta kuma masallaci ya ce allahumma rabbana lakal hamdu kaga ka ƙara allahumma ko kuma sai ka ƙara cire wancan wawun din allahumma rabbana lakal hamdu kaga uku kenan ko wa ay yaqula haka nan ya halatta masallaci ya faɗa lokacin dagowa daga ruku'u allahumma rabbana wa lakal hamdu na fata fahimta yamma kaga sai ga nawa kenan hudu duk wacce kai insha Allah ta'ala sallah ta yi kuma kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabi yana faɗa nau'antawa ne wata rana kai waccan wata rana kai wannan wata rana kai ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu wata rana kai ce Allahumma rabbana kawai lakal hamdu wani lokacin kuma sai ka ce rabbana lakal hamdu kawai wani lokacin kuma sai ka ce rabbana wa lakal hamdu kaga duk kai aiki da waɗannan hadisan duka a lokaci guda Allah maɗauki sarki ya samu dace kullu hadhihi sifat malaka dukkanin waɗannan siffofi al-arba'a guda ja'at biha sunnah dukkanin sunna ta zo da su an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fayanbaghi ay yaqula hadhihi marratan wa hadhihi marratan sai malaka abin da ya dace shine wani lokaci wani karan sai ka faɗi wannan wani karan kuma sai ka faɗi waccan fi awqatin muta'addida amma a lokuta mabambanta juna a lokuta kididdigaggu ba lokaci ɗaya ba ba wai a lokaci guda ɗaya zaka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu a lokaci guda ba ina fata fahimta ba haka ba ba na lokuta mabambanta juna babu laifi a cikin raka ta farko in ka ce rabbana wa lakal hamdu ta biya ka yi cewa rabbana me wa lakal hamdu ya halatta babu laifi wala ya yaquluha fi anin wahid malaka ban tun baje fada a lokaci guda ba kawai a ruku ɗaya idan ka dago duka faɗi waɗannan ka bai su haka ake nufi ba nau'antawa aka ce ai malaka rawa al-bukhari min hadith ibn umar radiyallahu anhuma imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi ibn umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kana idza rafa'a ra'sahu ya kasance idan ya dago kansa min ruku'i daga ruku'u qala yakan ce sami Allahu liman hamida wannan malamin sai ake shi sami Allahu liman hamida ba hamida bane kamar yadda suke ba wasu suka ce sami Allahu liman hamida wannan kuskure ne hamida bi takhfif la bi shidd yawa hamidahu haka ake cewa rabbana wa lakal hamdu wa rawa an abi hurairah radiyallahu anhu imam al-bukhari ya rawaito daga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda kale ce allahumma rabbana wa lakal hamdu yana kawo maka lafazin bayan ya kawo maka shugaba da yanzu kuma yana kawo maka hadisin da suka tabbata kaji lafazin Abdullahi dan Umar ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ga lafazin Abu Hurairah kuma ya ce allahumma rabbana wa lakal hamdu وعنه رضي الله عنه هكذا الإمام البخاري ده يقرأ التحديث إذا قام الإمام إذا إذا قال الإمام إذا الإمام يتي سمع الله لمن حمده إذا الإمام فداك فقولوا النبي يتي كوكم وامسكوا تيمي اللهم ربنا لك الحمد kaga wannan lafazin da uku kenan ko an cirewa an kuma ƙara Allahumma Allahumma lakal hamdu وروى مسلم أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما إمام مسلم يفتد حديث دك صحابي عبد الله دان أبي أوفى الله كرم سيردا يقول ينا سوى اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد النبي سيراد أمسي سارة فتأ قريش ينا سوى اللهم ربنا لك الحمد to wannan lafazin fadin sami Allahu liman hamidahu da kuma Allahumma rabbana lakal hamd yan uwa limami zai faɗi sami Allahu liman hamidahu sannan kuma ya ce rabbana lakal hamdu na fata fahimta sannan kai ma ma mu zaka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu in an fahimta da kyau duk ku bin za ku faɗa wasu daga cikin malamai wanda shi malam Salih al-Uthaymeen Allah ya masa rahama yana ɗaya daga cikin malaman da suke gani cewa lallai idan limami ya ce sami Allahu liman hamidahu to kai sai daga ce Allahumma rabbana lakal hamd me dalili saboda wannan hadisi da makaranta a sama gashi na annabi ce idza qala al-imam ko idan limami ya ce sami Allahu liman hamidahu fa qulu ku kuma mu sai ku ce min Allahumma rabbana lakal hamd ina fata an gane kuwa to da wannan hadisi suka ce ai abinda ake nufi lalle kai ma mu sai ka ce rabbana lakal hamd yana ɗaya daga cikin inda suka ɗan sa aka ɗan samu tanazuri tsakanin su malam albani da malaman hijaz su malam ufamin da sauransu su suka ce lallai sai dai mutum wanda shi kuma yace sai za a faɗa kuma kowanne ya bada irin tasa a hujja amma da hujjar tsakani da Allah da tafi ƙarfi tafi dacewa da nassi shine duk biyun zaka faɗa kowanne guda biyun zaka faɗa wannan tabbata salatin nabi ne sallallahu alaihi wasallam na malam albani ga abinda malam albani faɗa bayan ya kawo hadisin saboda shi hadisin da muka karanta yanzu shine hadisin inda ma ju'ila al-imam liyutama bihi ko ai idza kabbara fala taqtarifu alayhi fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a far zuwa din kasan hadisi to daga ciki sai yace fa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana lakal hamd to shine hadisi to sai malam albani yace a kasa bayan ya kawo hadisin sai yace tanbihun ga wata fadakarwa هذا الحديث شي wannan hadisin da na karanta muku yanzu na inda ma bil imam bihi li yutamma bihi la yadullu ala anna al mutamma la yushariku al imam fi qawli baya nuna kwata kwata cewa shi mamu ba zai tarayya da imami wajen fadin sa sami Allahu liman hamidahu ba yace sami Allahu liman hamidahu shi ma kamar da imami ya fada yace baya nuna haka hadisi kama la yadullu ala anna al imama la yushariku al-mutamma fi qawli kamar yadda kuma hadisin har yanzu baya nuna cewa shi maliman ba zai musharaka da mamu akan fadin sa rabbana wa lakal hamdu ba an fahimta saboda in kace shi mamu ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba sai dai ce ba zai ce sami Allahu liman hamidahu ba sai dai ce rabbana lakal hamdu to shi ma fa liman ba zai ce sami Allah ba zai ce rabbana lakal hamdu an gane saboda abinda annabi ya ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma muku ce me kaga shi liman me zai faɗa sami Allahu liman hamidahu kadai a wannan fahimtar haka ne shi ma mamu me zai faɗa rabbana lakal a wannan fahimtar kadai kuma ya tabbata a cikin wani hadisin annabi ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana lakal hamd ina fata mun fahimta to shine malam albani ke cewa hadisin ba wai ya zo ne dan ya nuna cewa ga abin da liman zai faɗa ko ga abin da mamu zai faɗa ba a'a ba haka bane yace kamar yadda shi ma baya nuna haka إذ أن الحديث كأي حديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام المتمد في هذا الركن بأقول حديث بني بأكاوش دني بياني أكن أبند الإمام كما موزي فدا أولا ركنين أبو هذا الركن بل لبيان أن تحميد المؤتم كوي حديث يازوني دوميني بياني أكن سوى وأن ربنا لك الحمد إن دبي كوي الإمام ما موزي إنما يكون بعد تسليء الإمام سياجي الإمام يا فتناس سنشي ما زي فتناس حديث يقول لك يا مكان أي أبن ذاك يبايا الإمام ركو مربون حديث إنما جئل الإمام بي ليؤتم بي كأي الإمام أنسى شيني دومون كي كوي بي annabi yace fala takhtalifu alai kada ku saba masa a dukkan ayyukansa to sai annabi ya rika bayani idan ya kabbara idan ya kabbara sai ka kabbara kada sai limami ya kabbara sannan zaka yi kabbara idan yayi kaza kai kaza har yanzu kan wa idza qala sami Allahu liman hamidahu wa qulu min kaga abin da yake yake nufi sai limami ya ce sami Allahu liman hamidahu sannan kai ma zaka faɗi naka ina fata an fahimta to shine abin da hadisin yake zai zo bayani ta ba wai abin da yake nufi kai ba zaka ce rabbana lakal hamdu ba malai ce wani ta'ammal hadha babu al-afadi kaga ba malai ce wasu manya manyan malamai jigajigai kira su da afabi cikin girmamawa da mutuntawa yace ya kamata su yi la'akari da wannan allazina raja'una wanda suka yi mana muraja suka nuna kuskuren mu akan abin da muka tabbatar fi hadhihi mas'ala akan wannan mas'ala yace fala alla fi ma zakarna ma yaqnau yace mai yiwa ne cikin wannan abin da muka ambata zai gamsar zai tafi da wancan shakka to to haka ake bayani ne ilimi yan uwa cikin mutuntawa da girmamawa su sun kawo abin gargwadon fahimtar shi ma ya kawo tata amma kamar yadda na gaya muku yan uwa tsakani da Allah abin da ya fi shi ne kai limani kai limani zaka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd shi ma mamu zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd duka kowa da kowa zai faɗa saboda idan ka kalli wajen da kyau ba ya zo bane dan ya bayani game da abin da limami zai faɗa ko abin da mamu zai faɗa Allah subhanahu wataala ya samu dace sai ma da yace wa yaqulu ba'daha to idan mutum yace rabbana wa lakal hamdu inna ma yasmi Allahu liman hamidahu sai yace mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd أحلى الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد iyanan malam ya kawo akwai ƙari mai tsayi idan ka duba cikin wasu ruwayoyi to malam ya kawo iyanan ne saboda kada ya tsingewa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi idan yana tsaye a idan yayin ruku haka sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd min asamat sai fara karanta wannan ina fata an fahimta yawa annabi kan ce min as-samawati ita wannan gode aka ce sami Allahu liman lokacin da kake dauka ka ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamd ya ubangijin mu godiya ta tabbata a gare ka to ita wannan godiyar mil as-samawati Allah ya kasance godiyar ta kasance cikin sammai shine mil as-samawati wa mil al-ardi ta kuma kasance ta cika kasai gaba daya duk da godiya a gare ka ya ubangiji wa mil ama bainahuma da cikin abin da ke tsakanin sammai da ƙasa duk a cika su da godiyar Allah madaukakin sarki wa bil abashi ita da cikin abin da duk ka ga dama ya ubangiji min shay'in ba'du daga cikin abin da ba sama ba ba ƙasa ba abin da yake tsakanin Allah duk ka cika shi da godiya zuwa gare ka duk kana wa Allah madaukakin sarki godiya wannan adadi ka godiya ce ba kadan ba ahlas sanai ya ubangiji kai ne macancancin yabo duk wani yabo kai ne ka cancance shi ya ubangiji wal majid da mutuntawa da kambamawa da girmama ya ubangiji kai ne ka cancance shi a haqqu ma qala al abd mafi cancantar abinda bawa zai faɗa kenan yayi ba Allah madaukakin sarki ya gode masa wa kulluna laka abd ya ubangiji dukkanin mu bayi ne a gare ka Allahumma ya ubangiji la mani alima a'tita ba wanda ya isa ya hana abinda ka bayar idan Allah ya ga dama zai bayar duk duniya babu wanda ya isa ya hana inda duniya ma gaba daya ta taru ba sai sana ba sai abin ya zo gare ka wala mu'tiya sannan babu wanda ya isa ya bada limama na ata abin da ka hana abin da Allah bai so ya bayar ba wallahi komai yadda kai kokari ka kai ka kawo ba za ka same shi ba haka zaka zaka gaji kuma ka hakura Allah bai ga damar bayarwa ba wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi haka nan duk wani ma'abucin ƙarfi ko ƙoƙari ƙoƙarinsa baya masa amfani a wajen Allah maɗaukakin sarki sai wanda ya ba Allah subhanahu wata'ala to wannan ita ce addu'ar da annabi yakan karanta ta a cikin ruku a cikin tagowa daga ruku idan mutum zai yi ƙoƙari ya haddace ta sai haddace ta ya rika karanta ta eh annabi yakan karanta wannan addu'ar wani lokaci a cikin sallar dare mai tsayi tana da tsayi sosai in ka karanta iya nan ma yayi kawai wala yanfa'u zal jaddi mikal da shi da take yau yayi kaga wannan ai bata tsayi ba zaka iya karanta ta ko da sallar jami'i ne bata tsayi ba warawa muslimun an abdullahi bin abi awfa radiyallahu anhuma imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abdullahi dan abi awfa Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan rafa zahrahu min ar-ruku'i idan ya dago gadan bayansa daga ruku'i kala yakan ce sami Allahu liman hamida اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وفي رواية اللهم لك الحمد يكن قال اللهم لك الحمد يا ubangiji godiya da tabbata a gare ka sai kuma yace milhas samawati wannan godiyar cikin sammai zuwa ƙarshen addu'a wa rawa nahwahu an abi sa'id radiyallahu anhu hakanan ya fitar da hadisin da yake makamancin wannan daga sahabi sai abi sa'id al-khudri Allah ya rahmata yarda وزاد أسكن تسروي كاردا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كما يجي كاوت أفركوكين مالك ملء السماوات وملء الأرض أبن أكد في ملء السماوات وملء الأرض أي إنك يا ربنا أي حقيقة كي يا أبي تستحق حمدا lallai ka cancanci godiya yamla'u samawati wal ard godiyar da za ta cika samai kuma ta cika ƙasai wa ma fihi ma da abin da ke cikin su yastahiqu azza wa jalla alhamda kullahu ubangijinmu mai girma da ɗaukaka ya cancanci a godiya da yabo gaba ɗayanta wa yaqulu al-ma'mum fi hali wuqubihi min ar-ruku'i qabla an yastatimma qa'iman ma'mum shi ma zai faɗa fi halin hukumihi a lokacin da yake ƙoƙarin tashi minar hukumi daga rukuku ƙabal ayyastacin maƙa'iman kafin ya daidaita a tsaye lokacin da yake ɗagowa daga rukuku shi ma zai ce rabbana walakal hamdu kaga nan malam sai tira sami Allah wal manhami da muku sai ya nuna rabbana lakal hamdu tawa ce shi kenan tamamu ce yawwa badalan kaga sai ce badalan maimakon sami Allahu liman hamidahu kaga ka fahimci nan da kyau abinda malamin kafin yake nufi imamu ba zai ce me ba sami Allahu liman hamidahu tunda ya kawo maka rabbana wa lakal hamdu ne badalan a maimakon sami Allahu liman hamidahu liqaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi wa idza qala ay imam ai idan limami yace sami Allahu liman hamidahu وقولوا كما مسكت ربنا ولك الحمد شنو ده بيان ده نيكو يا وكم ان شاء الله تعالى ده تن ده yake shine mafi inganci falmahum la yaqulu fi rabbi malas ya fito karrama ya maka ce shi ma mu mai bin sallah baya fada baya cewa lokacin da zai dago daga rukunsa ba zai ce sallallahu alaihi wasallam da ba ina fata an fahimta da wannan kuma shine abin da ma hatta maza ma mutum malikiya ta taba akan sa shine idan limami ya ce sami Allahu liman hamidahu kai sai daga ce me rabbana walakal hamd amma da kullun san da yake mafi inganci ko yawa to inda yi limami zai ce sami Allahu liman hamidahu to shi ma ba zai ce rabbana lakal hamd ba inda aka bi wannan magana ta su malam kenan ko yawa Allah mu kai sarki ya samu dace dan uwa sai mu dakata anan insha Allah ta'ala da Allah kai musati ne sai mu tashi daga wani musulmi ayyadi da alama sama abinda muka faɗi ni dai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am na'am